أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
Allah ce kulka gaya musu wallazi na za'amtu ku kira wanda kuka riya cewa su alloli ne min dunihi kuma bayan Allah kamar mala'iku kunce su alloli ne kunce su ƴaƴan Allah ne kamar Isa kamar Uzairu wala yamlikuna ba su mallakan kashfal nurin ya yi cuta an kuma gare ku wala ta wilin ko juyarwa wato cutan abu cutan kamar cuta ko talauci ya zo a ce su su juyar mani ba za su iya ba saboda haka su ba Allah wani أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
ula'ika wayancan wato kaman mala'iku kaman annabi isa kaman uzairu isa sun ce masa dan Allah uzairu ma sun ce masa dan Allah mala'iku ma sun ce yayan Allah ne mata to Allah ce ta su kira su in wani abu ya cuce su in da su iya taimakonsu ko kuma su taimakonsu ya ce wa yannan su hukun allazi ne nuna wanda kafirai suka yi kiransu yabta guna su ma suna neman ilabihim ga ubangijinsu alwasu da tufadanci su ma suna neman kusaci ga Allah suna neman kusaci Allah ayu su malaku suna neman kusaci ga Allah haka annabi Isa haka uzairu ayyuhum wane ne nasu a garbo fi kusata gare shi to fa kai ba ya kuma waninsa wanda shi yana neman kusacin Allah yaushe kai kuma zaka ce kai kana neman kusacin Allah da kuma kuce kace shi ne Allah wayar juna suna tamanin ramatu rahaman Allah su isa da uzairu da mala'iku suna tamanin rahaman Allah wa yahabuna suna tsoron azaban azaban Allah kamar yadda wani ma yake nema yake tsoron ka gairihim kamar waninsu fa kaifa taruna mu'adana ya za ku kira su ku ce su alloli ne ina azaba bi ka san azaban ubangiji ga kafiri azaban Allah ga kafiri kana zama mazuran abun kiyayewa ne azaban Allah abun kiyaye ne mu je
كرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا
wayan min umu ƙaryatin babu wata alƙarya a duniya ana nufin mutanen alƙarya ko tana bin Allah ko tana sabon Allah illa na halmulu sai Allah ce sai mun halakar da ita mai biyayya ne to Allah zai halakar da ita ya ba ta lada ko kuma sai matasa ba in ita alkaryar mai sabon Allah ne ma'ana mutanen alkaryar ma'ana inna kullatin kowane daya zai kare kafin tashin kiyama ma'ana kowa zai mutu do kafin tashin kiyama don Allah ya ce kullu ma la yafani duk abin da yake bayan kasa zai kare to walakin alfala sai dai sa- karewan akwai sabawa a jikinsa akwai wanda zai mutu mutuwa kyakkyawa Allah samu ne akwai kuma wanda zai mutuwa mummunan mutuwa Allah kiyaye mu to wanda yake kyakkyawan mutuwa zai samu rahaman Allah shine Allah bai- ba halakarwa bane shi amma wanda ya mummunan mutuwa shi halakarwa ne saboda haka duk alkarin da ka gani a duniya za ta kare yawan duk ka shiga birni kaga mutane suna da yawa to za su kare illa na nuni kuwa sai mu za mu halakar da ita kablar da tun ba ya tashin kiyama fa za a halakar da ita alkarin komin yawanta komin arzikin da ke ciki a cikinta Allah zai halakar da ita halakar da arzikin awon mu'azibuwa ko za mu mata azaba in in kafira ce azaban shadidan azaba mai tsanani ko a kakkashe ta ko kuma wani bala'i ya amku mutu ne Allah sau ne kana zalika hakan ya zamo fil kitabi a cikin littafi mulawun mafuzu haka yana nan masduran a rubuce za a halakar da kowace alƙarya tun kafin tashin kiyama Allah ce mu ke mu وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
kuma muna na babu abin da hana mu an nusira bil'atu saukar da ayoyi wanda kafirai suke kaddara wasu ce ma annabi kamar na kaza kamar na kaza to ba abin da ya hana mu ba abin gagara yi ba saboda dalilin saukan wannan aya kafirai sun gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka juya mana wannan safa dutsen nan na safa ya zama zinariya kuma wayannan manya-manyan duwatsun maka duka kawar da su garin ya zama jigawa don mu shuka kuma ka raya iyayenmu da suka mutu mu gansu su ce kai annabin Allah ne to in kai haka za mu yi imani da kai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai so ma zai roki Allah kan haka to shine wannan aya ta sauka ai babu abin da ya nan ba ya ga garin wani amma dalili cikin barin amsawa rahamanmu ta riga ya fushinmu al'adar Allah ya gudana tun farkon zamani har wannan zamani kowace al'umma an ta nema daga annabinta a yi wani abu in Allah ya yi in ta kafa sai abin to Allah zai mata azaba zai halakar da su to mu kuma ya riga ya sanin mu in ji Allah ya riga ya al'umma nan naka za ta wanzu har har a bayan ƙasa har tashin kiyama da mun kawo musu abin da suka nema safa ya zinariya duwatsun maka kawar da su aka raya iyayensu to in ba su yi imani ba za mu halakar da su to kuma a sanin Allah abinda in ya ya zama ni- sanin Allah bai cika ba kamar yadda ya dama akan cewa abin- al- al- al'umma nabi suna nan har tashin kiyama saboda haka ba abin gagara ya ga Allah ba amma dai bai yi niyya ba saboda dama abinda Allah ya kaddara shi ne zai yi babu abinda ana mu kawo aya da suke neman nan illa an yi kazzabu bi halawal sai dai mutane farkon ma sun kareta lamma da muka aiko musu sun kareta kuma sai muka halaka da shi to wayannan mutanen ma da mun aiko da sun neman da mun mun musamman da suka nema to da sun cancanci halitta halaka Ko Allah kuma ya ce hukuncin mu kuma mun hukunta cewa da a yi musu jinkiri domin cika al'amarin Allah na aikan annabi Muhammadu shi ne annabin ƙarshe ba za a halakar da wani ba sai dai kowa ya yi abin da yake yi in ya mutu a ya halaka zai sani wa ta na samu da nakata ai mun bai samu dawa taguwa mubsatan tana gani ko kuma tana ana ganinta bayyanatan wariyatan a fili ana ganinta to fa zalamu biya sai suka zalunce su suka ce ma annabi salihu wannan dutse ya haifa mana taguwa idan ya haifa maka taguwa ba za mu imani yayi alwala yayi addu'a sai aka ji dutse yana numfashi yana nishi kamar mata mai haihuwa sai dutsen ya tsage sai taguwa ta fita kuma da ta fita ita ba tana fita sai a fita a fiyanta to me za ka yi sun yi imani ba su yi ba su kuma masu da suka san sai a yi taguwan sai Allah ya musu wani abin da ya ce to ga taguwa amma ku rijiyar garin duk guda ɗaya ne shi suke sha amma ba yankewa to ga taguwa amma ruwan da kuke sha yau za ta shanye duka gobe ku tatsi nono a jikinta jibi ku ku sha daga baya sai suka ga hakan ya bata musu rai a to Allah ce muhammadu rasulullahi ba mu aikowa da aya kamar da yadda kai annabi salihu nan ba mu aiko wata mu'jiza illa tarifan sai tsoratarwa ga bayi in ba su imani ba su halaka annabi ka tuna mana iz kunna naka lokacin da muka gaya maka muka ce maka inna rabbaka ka san ubangijinka Allah hada bin nas ya kewaye mutane da sani da ikonsa fawon fi gaban su duk talikai suna damki ne na Allah ka yi san musu da haka muka ce ka yi san da haikan ba za su iya mako komai ba don suna cikin damkin Allah ne wala ta ba da karka ji tsoron kowa fawo ya su muka minu Allah zai kiyaye ka gare su ka tuna da muka gaya maka ka wa ma jannaru ya ba mu sanya mafarki Allah ji a raina ka wanda muka nuna muku ba ido da ido ba mafarki ba ne daren isra'il to ba mu sanya wannan abin da ka gani ba illa fitnatan lina sai fitina ga mutane don sun karya sun gane ka har ma wasu suka yarda da wannan har sun shiga imani ma suka ce su ba za su fita ba yaya za a ce annabi ya tafi baitu kudus a dare ɗaya ya dawo washen jirgin mauna da kuma itaciya da ananniyan nan fil kurani cikin alkurani ba mu sanya ta ba ita ce da kuma wanda take fita fi asin a tsakiyar wutan janama ita ma mun sanya ta ita da kun din fitina ce iskalu lokacin da aka ce ita da kun a cikin wutan jahannama take tsira suka ce yaya wuta tana kona itace kuma a ce musu ita wannan jahannama ta tsara da cikin wuta kamar sun takaita ikon Allah suna iko da musu mai ikon Allah to wannan kuma tabbatarwa ne ga mu'jizan annabi walin sada'u da izini suna izgili da fadin annabi wawwa gablatul minu wannan rafkana ne nasu an kudurtula ga ikon Allah mutamini suna dogaro ala amurin adi kan abu da suka saba wani al'ada saboda al'ada su suna ganin wuta ta tanko da ita ce to amma wani al'ada ne in Allah bai so ba wuta ba za ta kone ita ba inda suna lura daga jimina ita, ita kuma karfe mai zafi mai kula sai ta haɗe shi ba abin da ya same ta kaga kaga wannan mai alaƙa ba su gita wato karfen da aka aka tafasa shi a wuta to sai ta haɗe bayi konanta da wani tsuntsuwa na ce masa samandal shi kuma yana ana ɗauka gashinsa wabarinsa sai a tuka mayani wato mayani mai muka fada shi ne tawul ko to shi kuma idan ya yi datti sai a hura wuta gashinsa sai a jefa a ciki to sai duk dattin sai ya kone amma gashin ba zai kone ba samandan sunan samandan to saboda haka wuta tana kuna ne da tasirin da Allah mata amma in Allah bai masa mata wannan tasirin ba ba za ta yi kuna ba saboda haka suke suke gaddaman haka abu ne ko mai yiwuwa tun da Allah ne ya ce za a yi shi ke zo wani wawilu muna tsoratar da su da ita da ita ita ga kumdin amma ba ya zidu fadi mu ba ya kara musu tsoratar wannan ba ya kara musu illa da wuyana sai girman kai wa kuran da kafirci guje
فسجدوا إلا إبليس قال أنا أسجد لمن خلقت بينا
illa da wuyana sai girman kai wa kabiran babba wayar kunna ka tuna yayin da muka ce maka a yayin da muka faɗa lil mala'ikati ga mala'iku lokacin kai baka nan mun gaya maka ne muka ce mala'iku isjudu adam ku sujada ga adam amma sujada na gaisuwa ma'ana ku tangwasa ko ma ku yi sujadan na kafa goshi don Allah ne ya umurni Adamu ya zama kaman shi ne Ka'aba ku to ku yi sujada to shi kenan suka bi umurni fa su suka sujada dukkan su illa billah sai dai wani a cikin su shi Iblis sai shi sujada kisan annabi Adamu Allah na maimaitawa annabi Adamu da Iblis yana maimaita cikin Qur'ani sau da yawa don a kansa ne aka gina arziki da tsiya wanda suka yi imani su ne masu arziki matsiyata su ne wanda suka yi taurin kai suka bibiye su wato nuni ne zuwa ga sa'idi wato mai dan aljanna shine wanda ya bi annabi adamu shaƙi kuma matsiyaci shine wanda ya fi shaidan ya yi taurin kai abin da ya sa ake jiyar maimaita liya su da tarattubin alazarka don yin hakan ya tabbata a kan jeranta minan na'imin mukimi daga nima mai zaune ne shi ne ga wanda su yi ya bi annabi adamu da azaba mai rantsi kuma ga matsiyata sunan da suka fi shaidan to sai sai shi iblis kalau shi ne yake wakala ya ce a asudu na yi sujada yanzu liman halarta ga wanda ka halitta dinan da taɓo shi yake gaya ma Allah ya kawo hujja ma Allah shi Allah ga bai san taɓo ya shi ba ya ce ka yi sujada kala ya ce ma Allah
علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأعترفن ذريته إلا قليلا kala ya ce ma Allah ana aikata ka ba ni labari Allah hazan da zika ramta ne wanda ka girma wannan da ka girma man shi a kaina shi ne shi ne annabi adam wajen kawo mu ne in su jada gare shi kuma ni wa ana khairun minhu ni na fi shi domin halarta ne ka halice ni min narin da wuta ne kuma ka halice shi da tabo la ina haka to wallahi in ka min jinkiri ban mutu ba ila yawmin kiyama hatta ranar tashi kiyama la ta nikan na zan halakar da zuriyarsa zuriyarsa mugu zai tu zai halakar da dukkan zuriyarsa illa kaliyar sai dai kaɗan min na cikin zuriyan wanda ka kiyaye shi shi ne kawai amma duk wanda ka bani da shi zan halakar da shi shaidan abokin gabanmu ya kamata kuma mu yi gaba da shi to abin da ya fara kenan
فلا تخافوا من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا
annabi ya gani to shi ke nan ya kala sai ya ce shi iblis ai Allah ya ce to isa muka tafi an saurara muka da ka nemi sauraro tsawon kwana an saurara muka ai baka isa ka yi ko sai daban na yi za ka rayu amma ba zuwa ran tashi kiyama ba ila waqtin zafatil ula lokacin da za a hura ka na farko to lokacin kai ma za ka mutu faman tabiya ga wanda ya bi ka minhum nasu fa inna jahannama ka san wutan jahannama ita ce za ku sakamakon ka kai da su da za a sakamako mahuran wanda yake cikakke wafira cikakken sakamako wutan jahannama za ku halitta mene واستخرج من استطعت منهم بصوتك واعترف عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالاموال والاولاد وإذهم وما يئدهم الشيطان الا غرورا
to wasu kafin ciki manista da ta duk wanda ka iya minhu nasu bi sautika da muryanka wato ka kira wanda duk wanda duk ka iya da wa da muryan ka shine wake wake bilginayi da waka kaji abinda shedan zai fincikar da mutane kenan بكذا الغين والمد وهو تدريب صوت شين دا da murya bima mimma yuhayyid bisha abun da yake motsa shawa da aka haramta shine waka wal mazamir da goge kai wa kullu da da dukkan abun da zai kira ila ma sai dinga sabo ka je ka yi kamar ka magana da ajnabiya ba ba matanka ba to ka je ka yi don abu ne zai halakar da mutane da makamacinsa wajib alayhim ka jawo kansu bi hailika da dawakanka dawakanka shine wale walmana saha alayhim halin da kawunin ka kasance kamar jamisar kana cuɗanye da rundunanka da kai kanka da rundunanka ku je ku halakar da su wanda suka halakar ba abu nufi da wakansa shi ne kamar da masu yanke hanya wanda suka hau da wakansu da su fashi wa ya kuru da lamala suke karɓar dukiya wa ya kuru da nufusa suke kashe kai to ka je su ne da wakanka wa sharifin ka yi tawariya da su ne amwali cikin dukiya na haram kama kare maka masu rika su ne ba walgazin da kwace ka yi tarayya da su cikin wannan dukiya na haram ya minu ala kasbiya ka ɗora su su nemi dukiya ta haram wa jami'a da hada ta minal harami na haram wata sarrufiya da ta sarrufi cikin mala ya maji abinda ba zai dace ba kamar su zinace zinace ka umarne su da haka wa min zuhu ma laudalakar rajulu imratau misalinsa ma kamar mutum da ya tafi matansa uku sai ya maidaita to wannan duka nau'in zan ne Allah kiyaye mu wata min ha bai arad idan ya zo da wasu yaya ya haifa to sai dan wannan yayan shi ne abokin tarayya da uban a kansu wato yayan na shaidan ne da shi ya saki mata saki uku ya mai da matan suna zaune to yayan da suka haifa wannan yayan shaidan ne ka je ka yi haka Allah kiyaye wala auladi da yaya na zina wa ilin ka musu alkawari kuma ka ce ba tashin kiyama ba su kamu to ma ya dubu shaidan shaidan bayi musu alkawari bayi musu alkawari illa gururar sai dai rudi na nasa na shaidan Allah kiyaye musu sharrin shaidan
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا amma ina ibadi ka san bayi na muminai kam laysa laka alaihim sultan baka da hujja kan su tasaddudul wata ba za ka ba da karfinka ba za ka sallada kan su ba ba za ka halaka da su Allah sa mu ne muminai wa kafa bi rabbika ya isa da ubangijinka wakilan abin dogaro shi ya Allah shine abin dogaro mai kiwo lahum gare su minka daga gare ka saboda haka su ma iblis alim da zai musu shine wasuwasi wasuwasi yana da iko har muminan ma yana da iko ya musu wasi wasuwasi amma Allah ya fi tausayin bayansa sai ya yi wasuwasin sai Allah inda zai kaidinsa kuma da shirinsa sai ya kiyaye su daga su wasu wasun shedan mutum bai da iko akan ingije wasu wasu kan su wasu zai yi amma an ka ji wasu wasu ka ce subhanallahi ko subhanal malikil kudusi wal halakil fa'ali kamar haka su bakwai to sai wasu wasu sai lai ya tafi in baka iya wannan ba ma ka ce a'udhu billahi sai wasu wasu sai tafi ya barka mu je rabbukun ubangijinku shine allazi wanda yanzu yake kora yake gudanar da alfulka jirgin ruwa lakun gare ku kaga jirgin ruwa ya makara da kaya iska yana kada shi kada shi bilbara cikin kogi yayi yamma ya kudu ya arewa to mai wannan iko shine Allah ku saboda menene aka mana jirgin ruwa Allah ce litarta gudon ku da yin famili daga arzikin da Allah muku fatauci ku je fatauci ruwa ba zai hana ku ba har yanzu kama samaniya ba ya hana inna wushi kana ya zama ubangijinku rahimun biku mai tausayinku ne tun da ya hore muku ku shiga jirgi a cikin ruwa ba kuma ku ɗauki kaya ya kai muku gunda duk kuke nufi to wannan allah tausayinku ya yi mun gode
وإذا مسكم الضر بالبحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
وإذا مسكم الضر إذا سنني يشافيك أتكين كوجي filibari cikin kogi wato wani abin tsoro same ku kamar jirgin yana tangani ko iska yana kadawa to la'alla matal'una duk wanda kuke kira sai ya bata sai Allah ko kabiru ne in ya ga halaka sai ka je na Allah ka fice ne تعبد من دون من الآلهة فلا تقولوا ba za ku kira wani ba sai Allah a sai kun zama tsirar da ku illa ya sai gare shi sai ku ta kai ta kiran ku ga Allah ba ku tuna kowa ta nuna wajen liyanakun domin ku kun shiga tsanani wanda ba mai yaye tsananin kuma sai Allah saboda haka kuke roƙon Allah falon ranar ja ku lokacin da Allah ya tsirar da ku daga dulmiya ya sadar da ku ga tudu ilal bar zuwa ga tudu to kuma a nan a rasu kauce ku bar tauhidi sai ka ce ai ba don mai tukin jirgin da ya yi kaza ba da mun halaka gwaninta ya koma ga wani allah ko an ba allah sai ku sai ku rika fadan ai ba don mun yi kaza ba ai da kaza ya Allah ce wakalar samun mutum ya zamo kafura mai kafurci ne ko mai gaddama ne ganima Allah in Allah gama maka duk gata amma in ka tsira sai ka tuna wani dabaranka ai ba domin wani ba da wani ya yi kaza to Allah ce mu je أفأمنتم أن يخلف بكم ذلك البرد أو أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا
أفأمنتم ينزكم أمن جيني أن يخلف بكم جانب البرد ya shafe da sassan shi tudun biku da ku ai kun amince ne yanzu da kuka fito kun fita a jirgin kun zo tudu kuna gode ma wani ba Allah ba kun amince ne a nan din kuma Allah sa kasan ya sa shafe da ku ai yana da yin haka kasan ta tsage ka halaka kamar yadda ya maka yarunu ai karunu kasa ne ta tsage ya shiga wa ko kuma yusra lakum wasbam ko kun amince ne in Allah ya so jejjebe ku da zuwa ku a nan tudu Allah saukar muku da tsakuwa a ta jiban ku kamar yadda mutanen annabi dudu kun amince haka ne sun musamman latar jirgin ba ku samu wakilan mai kiyayewa lakun gare ku saboda haka ba ku amince ba to kuma bai kamata ku yi butulci ba mene ama amintin ko kuma amince Allah ya baku yanzu ya tsirar da ku daga kogi amma yana nufin ku da wani abu da kamar yadda kuke nufin shari da haka ake nufi da ku to kun amince ne an yi da kun wajen komar da ku fi cikin kogi ku shiga jirgi tare da ƙura wata yayin idan kun shiga farusula sako ya sake kasuwar iska mai kada alaikum kanku minari na iska ya sa iska mai tsayanin kada ya kada in ya kada kuma shi kenan sai Allah ya sa jirgin da ya kime da ku ko kun amince Allah ba zai yi haka ba Allah zai yi amma shi Allah karime ne saboda haka wa illa illa kasafalu babu wani abin da iskan da ba za ta fi kansa sai ta jefe shi shi ma jirgin ya kife in Allah ya so kun amince Allah ba zama ku haka ba ne ma'ana ba mu amince ba farin rigakun sai ya dulmu yadda ku a cikin kogi bi ma ka fasu amma don kafin sun masan da lajin zuba ku samu tabi'an wani mai bincike alai na kanmu lakun gare ku babu wani wanda zai zo yana ce don me aka yi kaza idan ku ko shiga jirgi ko ko in zamanin nan in ma kamar zama sai a ce za a yi bincike akwai da binciko a kuma yi muku da ku ne ai ba zai ba ba za ku samu wani wanda yake bin haƙinku wanda zai tambayi Allah ce don me Allah kai kaza akwai wanda zai iya
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا to Allah ya faɗi abubuwa duka wanda yake kiyaye ɗan adam shi ɗan adam ɗin kuma ga yadda Allah zai sifanta shi da ɗan adam ɗin yana da kirki da- da da an yi wannan sai girmama Allah walakar karam na bani adam haƙiƙar mun fifita ɗan adam a cikin halitta muka ba shi ilimi muka ba shi magana sauran dabbobi ba su yin haka muka ba shi daidaitan halitta da kafansa daidai hannunsu daidai ido daidai hanci daidai komai aka masa daidai yana tafiya a tsaye sauran dabbobi kuma suna tafiya a tankushe su ma halitta Allah ne wa gani zalika da wani wannan wa minu akwai kuma ɗaharatun tsarkin ɗan adam ko da ya mutu yana da tsarki ɗan adam to mun bibita dukkan ‘yan adam da al'amura manya-manya kaga ga ɗan adam yana cin abu ne da hannunsa da hannun ke ci kaga dabbobi ko da baki suke ci ya je ci ya je ci ya ci neman cin ciyawa ya ci jika a baki zai suje shi kai ko abincinka da hannunka ne kuma har ma za a sa maka kwano ko koko ko mene ne kai dan adam wannan fa Allah ya maka ne don fifi ta ka da yi akan halittarsa abin da ya kamaci dan adam shi ne gode ma Allah ka gani ba da baki dama ce ɗan adam yake ci ba ga shi kuma bai daidaiton halitta tsaye a kan kama mai kyau da kan halakar halin sanin fi hasan takwimu Allah ya ce mun halicci mutum a cikin mafi kyawun miƙarwa bai karkace ba ba masa ido ɗaya ya fi ɗaya ba ko kunne ɗaya ya fi ɗaya duk kowanne aka daidaita shi daidai kai ɗan adam aka suranta sifa mai kyau kaga sauran dabbobi duk jikinsu gashi ne kuma kai da Allah so ai ga gasu kana ganin tushen gashi amma ba su yi tsawo ba ba su ma bi tabbacin da ka kofar da dare yake Allah ya yi mutum sun sun sun Allah ya mutum amma sauran dabbobi suna tare da gashi kaga wannan duka ɗaukaka ne na ɗan adam Allah ta'ala kuma ya halicci abinda duk ke cikin ƙasa duk na ɗan adam ne ya yi abinda ya so kai har mala'iku akwai masu hidima ga ɗan adam ko mun ce kowane mutum da mutum mala'ika guda goma masu aikin kai kanka hata Allah ya san iya mala'iku goma da kuma mala'iku biyu masu kiwon ka da abin da zai cuce ka da masu rubutun abin da ka yi to Allah ya fi girma ɗan adam ya ba shi ilimi ya ba shi hankali kuma jikin ɗan adam mai tsarki ne bayan ya mutu ko kafiri da ake ce najisa ai mun najisa ne ma'anayi ba mu najisa shi shi ba ko da kafiri yanzu kafiri ka haɗa hannu da shi shi kan najisa ne amma ma'anayi amma da najisa ne shi da sai ka gaji shi a hannunka to wannan duk Allah ya girmama ɗan adam ko da kafiri ne najasa ne shi amma ma'anawi ba shi ba abin da ya sa don munin kazamtan abin da yake ɗaure a cikin zuciyarsa ko da yake inda ma mushrikun najisu mushrikai najisa ne to to haka mun bibita dan adam wa mannawun muka ɗauke su bilbari a tudu akan dabbobi walbari a cikin ruwa akan cikin jiragen ruwa kaga dan adamin duk Allah yake masa wannan kana da sun zai tambaye ka ba zai maka hisabi a kan wannan ga dan adam kaga da rakumi da alfajari da da doki da jaki duk abun hawan dan adam don an kawo masa da don ya hau ya huta kuma dan adam ne in an haife shi da an haife shi sai ga an yanka dabba wai uwansa su ji daɗi sai ga ana yanka su kaji su mene ai sauran dabbobi suna aihuwa ana musu haka ba a yi gashi shi dan adam kuma da an haife shi a masa shimfidu ne mashimfidi ne mene mene amma sauran dabba yanzu a haife shi sai ya tashi na bin uwansa yana faduwa yana tashi duk bai ga samu wannan gatan ba yanzu kana zaton Allah zai maka wannan gata a banza Allah ba zai yi wannan gata ba a banza abincin dan adam kuma dan adam Allah ya ce bana rabnahum muka arzuta su mai tsayi ba da abinci mai tsarki mai daɗi mai tsarki kai dan adam kai ne kadai Allah ya maka wannan da abinci wanda yake mai daɗi mai tsarki yawa wuya yi haka ne don a gode mafallan namu to saboda haka allah ya fi da ɗan adam kuma zairar bani mallaka kaga ɗan adam abincinsa su nama ne su mene sauran halitta ba su da wannan amma su ma halitta ne na Allah kuma yana son su ba bayan son su bane amma kai dan adam sai ya maka aka azurta ka da abinci mai daɗi abincinka sai an dafa a sussuke a niga a daka a maka gari a maka abinci iri-iri sauran halittar kuma abin da ya samu shi zai ci da da kamar da konon da komai zai ci amma kai a shirya maka abinci ga a maka tuwo sai ma an yi miya ba abincin ma lita Allah mai alheri to Allah ya yi maka wannan a kayin ya fifita ɗan adam ne a kan sauran halitta kuma walar naku muka azurta mai ɗai bacin da abubuwa wanda suke masu tsarki wa baddal na muka fifitar da su alaƙa sirin kan yawanci mimman halakta daga abin da muka halitta kamar dabbobi na gida da bahaimu shi ne kamar su dawakai walwahushi da dabban daji allah ya fifita lan hada kamsu kai har mutane tablilan fifiko min dinnan bi mana ma wa ala babiha wa taitabil kai har malaiku akwai wanda muka fi su malaiku daidaikun su sun fi mu daidaiku amma dukkan su haka musulmi ya fi su wannan fifikon ne na Allah da ya mu dan adam mai dan adam ya kamata sai ya gode ننبي بتاشا كان دكا هلتم تبليلا في بيسي والمراد تبليل الجنسي ويلزم تبليل ينا لزم في بيكون أبراد ديدين خصوصا سوما ملايكون دكا سو أكوي دان أدم أنبا سنفيسو to a cikin su mala'ikun akwai ɗaiɗaiku masu daraja wanda daga annaba sai su su ma waliyan Allah sun fi su a kuma mala'iku zube kamar mu ma zube to dan adam ya fi su don shi ne aka masa zai gama ya je lahira ya shiga aljanna mala'ika Allah bai masa al- al- al- bai masa alkawarin zai bashi aljanna ba to me ya kamata dan adam ya gode shine ya gode ma Allah abdul min al-bashari garu anbiya'i mala'iku sun fi mutane amma ba su ba su fi annabawa su ma a cikin su laifinsu dan adam ya fi su mu je
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
ka tuna yau mayanan da nar'u za mu kira kullum nasin dukkan mutane bi imamihim da shugabansu ran tashin kiyama kenan abu rarrata ya wato daga annabi za a yi kira tashin kiyama ko al'umman annabi ibrahim ko al'umman musa ko al'umman muluhu ko al'umman annabi isa ko al'umman annabi muhammadu to kowanne in an kira sai su tashi wanda suka bi wannan annaba sai su karbi littafinsu a hannun damansu allah ka samu ɗauka ba dama sannan a kira mabiyan kafirai ku mutanen namuruzu ku mutanen fir'auna ku mutanen kanana da ku manya-manyan kafirai da manyan wadda su kawar da mutane su ma sai su taso sai su karbi takardansu da hannun hagunsu Allah kiyaye Mhm. So. abu bisa malin fayu kalu a ce kai mai alheri sai ka tafinsa da hannun dama kai mai sharri sai karba da hannun hagu to wannan ranar tashin kiyama ranar da za a rarrabe talikai to shi ne tashin kiyama saboda haka asma'u kasiyatu shi ne ran tashin kiyama yana da suna da yawa akwai ana ce masa tashin kiyama akwai ana ce sa'a ana ce alhaƙatu mai cancanta ranar mutum daidai abin da ya dace da shi da alƙari a mai kwankwasa walwaji a da mai afkuwa baka shirya ba ta afku ana ce ranar sakamako ana ce ranar yawmuddini ana ce ranar sakamako ana ce ranar taro tashi- taro ta shiga ma to wannan ranar zai zo za a kira mutane kowa da aikinsa ko kuma a kira shi da sunan shugabansa Allah ka sa mu ne da a kira mu mutane annabi Muhammad faman utiya kitabahu wanda aka bashi littafi a saranan biya mini da hannun damansa su ne sa'idai ke da za su yi arziki wanda ya ga haka ya karbi littafinsa da hannun damansa to zai yi arziki zai shiga aljanna ulul basair masu basira a duniya faulaka wayannan yakrauna za su karanta kitabun littafin su suna munna yana ce yana ce ha umura kitabiya gashin ku ku karanta littafin ko anan takaddanka ko jarabawa kai ma yara suka ke marasa kayan ya kan gobansa amma yaron da bai yi ki bai nasara ba zai kusaci ubansa ba in dai ubanmu yana ce musu mai kai to haka sai mutum ya ce hau mugra'u kitabiya an ni zanantu an ni mulayakin hisabiya gashi ku karanta littafi na dama ni na yi zaton zan hangamu da hisabi na Allah ka samu za mu faɗi wannan mu wala zaune ba zalunta zaluntansu daga aikinsu fadila ko kwaron dabino ko ɗan ganganin abu sai Allah ya kawo shi a ciki muje ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة
wa man gane wanda ya zama a amama kawo fi hazin duniya nan duniya wanda ya makance ma gaskiya bai ganta ba to fa huwa shi bi lasati a lahira ma zai tashi a amama kawo an dariki da jadi ba zai gane hanyar siya ba a lokacin da makaho idon sai ke budewa a lokacin shi kuma zai makance ya haula wani hukumata illa billah da ce Allah ya na zama kaho da gashi kuma ina gani a duniya Allah ce ka zalika a tilka ayatuna ai kai ma haka da Qur'anin mu yazo kamanta to yadda ka kamantan Qur'ani haka ta amanta ka yau wato baka cikin lissafin masu tsira Allah kiyaye mu Allah raba mu da bukanta a duniya da lahira wa zallu ya fi batan sabilan tafarki a ɓadun ɗariƙa ya fi nisan hanya wanda ya zama shi makaho ne a nan duniya ko kuma makahon lahira wanda zalla ya sauka wannan haya a wasu kabila na ya ce musu bani saƙifi su ne suke ɗaifa kudu da makka wa ƙasa sun ka tambayi annabi wai ya ya sa yadda makka ya zama harami su ma garinsu ya zama harami suka kankoma ma annabi annabi sallama shi mai kunya ne wato mutane ɗaifa suka ce ƙabila ne suna zauna a ɗaifa ana ce musu balisa kifi hasin su sun ce ma annabi sallama mu ba za mu shiga cikin sha'aninka ba sai ka ba mu wasu ɗabi'u wanda muka zaba wanda za mu riƙa fariya da shi a kan laba lalu a sharu wa lalu a sharu wa lalu ba fi salatina wato ba za a karbi kusurin gungu shi ne zaka mu za mu musulunci sai ba zaka kuma ba a taro mu kuma wula mijba fi salatina to saka saboda ka lalu din ushira ba za mu da ba da ushiri ba na zaka kenan walalu a sharudin nan to ba za ka umarne mu da mu je yaƙi ba walalu jibalin nan abinda suke nufi ba za mu yi ruku'u da su ko sallah ba za mu yi ba la nusalli shi kenan sai annabi ka zo mu mana haka kuma dukkan riba namu abin tozartarwa ne wato in mun ba da biyabu za a biya mu amma kuma kuma wanda na muka karfi nasa ba za mu biya ba har mu karbi abin da za a ba da shi hajiya mu ɗakin kafa bayan haka to sai mu karya gumar kama musulunta amma kuma ka haramta wadinmu wato garinmu kamar yadda haramta maka ba a ce ba a yankan ciyansa ba mai ko to in laraba sun ce don mai kai haka to ka ce Allah ne ya umarne ka da shi sai annabi ya ci suna zaton annabi zai amsa to shi ne da ya magana shi ne za mu ji ayoyin da Allah ya sauka masa. Mene? Wayan gadu sun yi kusa su mutanen Sakif, banu Sakifin mutanen Laifa, sun yi kusa da yaktin na fitinar da kai, su ɗauke hankalinka. allazi auhayna ilayka ga abinda muka wayi don mu abinda muka yi wayi kowa dai ya sallah zai ba da zakka ko ma zai zai da- zai ba zai je yaƙi ko da ya su jada da rukuni to abinda Allah ya faɗa ke su sun ce su kansu su kada su yi wannan na shekara guda lisabtari da alaika don ka kaga mana gaida waninsa ka ce a yi wayannan abu kuma ka ce wai Allah ne ya sa ka ma- a a- kan wayannan banu sakifi wai zan yayin nan da ka yi haka annabi Allah ya faɗa wato kaddara ba don annabi ba zai haka ba da ka yi musu haka latta zu da kaka da su rike ka halilan abokin badaɗin su da da su so ka to mene ولولا أن سبقناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
walaula ba domin an sabban naka mun tabbatar da kai akan shiriya na gaskiya ba lagar kitta kai kusa tarkanu ka karkata ilayim gare su mailan karkata ilayim gare su sai an wani abu kalilan kadan wato ka so ka musu haka ne lishiddati idiyar don tsananin wayonsu da kwankomawansu gare ka wawa sanin shi a bayyane annabi sallama da karkata gare su don shiru kawai ya musu kuma ya karanta musu wannan aya za ka sukar masa izan yayin nan annabi da ka yi haka to la zakna ka da mun dandana maka li faribin alhayati azabin duniya wa li faribin azabin mamati azabin lahira shine mutuwa da kai da ka ga zaman dama Allah ya sani annabi zai kaga ba mene ma yi azabu gairuka abinda za a yi ma waninka azaba da azaban ya shi an maka sau biyu sun masana lata jiru ba za ka samu nasira mai taimako ba laina kanmu mani aminu wanda zai hana mu yi azaban duniya ko azaban lahira wanda zalla wannan ya sauka da maƙalar lahur yahudu lokacin da yahuda suka kai annabi in kun da nabiyan kai annabi ne falhaq bin shami ka tafi sham ka zauna bayan na ita ne alhamdulillah kasan annaba mu je
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها قل كلا يلبسونك الحر إلا قليلا
wato annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kawar daga makka ya koma madina to akwai la- yahudawa a garin madina da bannin kurai zata banin lari to shi kenan su sai suka ki ba su son annabi ya zauna a madina don hasada sai suka hadu suka zo suka same shi suka ce uban alƙasim shi ne su annabi sun kira shi da alkunya ka san wannan ƙasa na laraba ba ka san annaba ba ne idan gaskiya kai annabi ne to ka ko ka koma shan ita ne ƙasan da ka tsarake ta ma annaba don wannan ƙasan ne da annabi ibrahim ya zauna da su dukkan sauran annaba in dai kai annabi ne kamar su to tafi shan ka zauna mun sani abin da zai hana ka ka koma gun saboda tsoron rumawa ne wato italiya kana tsoron su za su hana kaka wa amma allah ai zai hane ka gare su inda kai annabi ne gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi da yakinsa ya tafi mil uku daga cikin madina wani faɗin ya ce ya je zulhu laifa a baro aliyu ke yanzu ake faɗi hata ya tafi ilai a sabu sai mutanen su sun taru sai ya tafi da su in izini kuma ya zo masa daga Allah faharu sai ya fita ya bar madina to shi ne wannan aya ta sauka Allah kuma wayonsu bai musu ba annabi ya koma cikin garin madina kuma Allah ya sallada shi a kansu ya kashe bani kurai gaza ya kori bani lalili bayan da lokaci kaɗan to wannan yana gina akan aya wato akan ayan ita majaliya ne to shine wayan kadu sun yi kusa liyasabi zunaka don su ɗauke hankalinka minar arzar ƙasa ka bar ƙasar madina wai za ka tafi ƙasar sham sun so wai shawara ne kuma muna makirci liyurju domin liyurju da don fitar su fitar da kai daga madina wai zan yayin nan da sun fitar da kai daga madina to lalin shi ba su zama hilafa ka bayan maimanka illa ganin sai kan su ma sai Allah ya halaka su to Allah bai nufi annabi dama zai kawar ba mu je ai sunnata wannan sunna ne na man kada arsalna wanda muka aiko kabla ka gaban ka min rusulna na manzannin kamar yadda muke yi idan mutane sun fitar da annabin su ma halaka su su to wannan haka muke yi tun fadda har yanzu kuma wala ta jirba da ka samu tawilan canji li sunnati da ga sunnamu ba yadda muke yin ba za ka canja ba saboda haka da kai ma ka bar madina sun ma da ba su zauna madina ba mu je أجل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا annabi ya gina sanace ka tsaye da sallah da dulukisansu ga karkatar rana min wakti zawaliha daga lokacin da ta kauce mahantanta ta yi yamma to ka yi sallan azahar ka yi sallan la'asar ka yi sallan magariba ka yi na lisha idan ka sakin la har cikin duhun dare shi ne za ka yi sallan lisha daga rana ta karkata sallo sun jerantu kenan a yi sallan azahar a yi la'asar a yi magariba a yi lisha su wannan a jere suke kuma wa ƙur'anin fajiri da karatun sallan asuba sai can dare ƙarshen dare kuma kai sallan asuba inda ƙur'an alfajir ka ga karatun sallan asuba su da abin halarta ne wato mala'iku da su zo da su ake sallah na asuba annabi ya ce a kan mala'iku da dare da mala'iku da mala'iku kuma da rana suna bibiya wannan su zo wannan su zo amma suna zuwa lokacin da sallan azahar a sallan asuba da sallan lasar to sai in masu karba-karba wanda aka ce suna gadin mutum ɗin to kowane mutum yana da mala'iku amma suna so kowa ana sallar asuba ne kada ka yi daya su ba kana bacci kuma ana suna su sauka wayannan su tashi wayannan su komo da sallar da asar to idan sun sauko sai su hannu kai daya sai mala'iku 22 su sallah a hada baka da wanda suka yi da kai su goma sha biyu da wanda suka zo karɓar su su goma sha biyu nawa kenan ishirin da hudu to sai in an yi sallan an gama shi ke da sai a tara a baka lada haka kuma da su ba in wayancan da su koma wayan nan da su to shi ma za su zo mala'iku ishirin da hudu su haɗu in an yi sallah sai a baka ladansu don su dama ba su neman lada to shi ne aka ce ka yi sallah lokacin da rana ta karkata shine azhar da lasar magruba da isha da sallan safiya yace to mai ta sallan safiya to anan ne mala'iku suke zuwa su haɗu da wanda suka ini da wanda suka kwana masu gadinka da wanda za su zo su karɓa to anan ne za su haɗu amma in sun haɗu duk ladansu sai a baka kai mai sallah kowane mutum ɗaya Allah zai masa haka to saboda haka ne ya zama na a nan wasaratun rutsa sallar tsakiya ita ne sallar lasar amma imam maliki ya ce ita ne sallar asuba amma muna shi kuma ta ce sallan ita ne sallan azhar to amma dai duk yadda aka yi wanda wannan abu ya gabata gare shi ibadu mala'iku wanda suka zo da wanda za su karɓar nan suka zo suka zo aka hada masa Allah ya kankara zunubinsa Allah ka taimake mu wa min al-layli cikin dare kuma annabi ومن الليل daga dare ma ka tashi kai sallah wata hajjar kai kokari biyi da shi alkur'ani ka sallah da shi ka karanta shi nafilatin da ka kari ne gare ka farilla farilla na shi annabi yayi bacci ya tashi cikin dare yayi sallah shi farilla ne kamar yanzu dole kamar azhar ko la'asar ko magarba ko isha abun ka farilla to haka tashi cikin dare a yi ibada farilla daga annabi farilatan zahidatan farilla ne mai karuwa dole ummatuka gwanda al'ummanka amma al'ummanka na fila ne a kan salloli da daddare ka tashi ka yi sallah to na fila ne kai al'umma annabi amma shi annabin kansa shi farilla ne ya tashi ya yi sallah sallallahu alaihi wasallam a hadisi annabi ya ta annabi an ce ya tashi yayi ta sallah har kafansa su kunkumbura ummu na shi ta ce masa haba annabi kai wannan aiki gashi Allah ya gafarta maka zunubinka wanda ya gabata da wanda ya jinkin don Allah ya fata na laka fada mubina li yakhbira Allah ma laka ma takaddama min zarkin bai kamata kara to maimakon ka huta kawai sai ka tashi kai ta sallar kuma ga kwana da yunwa annabi ya ce a in Allah ya gafata mini ba zan bawan Allah mai godiya ba amma agun wani kankare zunubi ne amma annabi farilla ne a gusa amma an ce annabi bai kara ko a ramalana ko a waninsa ba kan raka'a goma sha uku wato duk suka shafa yi da mutum shi ne wato a takaitaccen da muke yi sallan nafila a watan ramalana mu muna raka'a goma ko akwai su masu yi su talatin da sauransu amma yawanci muna yin goma ne annabi yakan yi sallah raka salloli biyu raka biyu saukaka amma raka sauran kuma yakan dogaye zuwa ne saboda haka sallallahu alaihi wasallama asa babu ya an yaba saka rabbuka ubangijinka ya ta da kai na lahira a matsamin matsayi mahamuda abin godewa matsayin da mutanen farko da na ƙarshe za su gode masa shi ne matsayin ceto fi fasilir galayi a raba hukunci wanda zala ya sauka lamma umar bilin yanzu lokacin da ka umure shi da wani ayat kwanzarsu wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah cikin dare ita ma farilla ne saboda ubangijinsa zai tashi da shi matsayi abin godewa shi ne ceto na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne zai yi lokacin da aka yi tashin kiyama duk talibai sun haɗu aka ce don matsatsa har kafa dubu ya taka kafa daya wato kana tsaye wani ya taka ka wani ya taka shi wani ya taka shi har kafa dubu don matsi wahala ya yi wahala gumi ya yi gumi kuma gumi mai zafi ne mai koyi ne amma wani gumin zai zama kamar irin wani gumin da muke ne wani kuma guminsa iyakan dunduniya wani iyakan gwiwa wani iyakan cinya wani iyakan tsiji wani kuma yana budun-budun ne a cikin guminsa ga zafi ga ɗoyi Allah ka ji tausayinmu a ranar don albarka annabi to lokacin da wuya ya yi wuya an tsaya tak mala'iku muka ranar sama suke sauko su kewaye na sama ta biyu su ke sauko har na sama ta bakwai a lokacin da za a ce ya ma'ashar jinni walinsu inista ɗato an tabu su famfuto ne ku mutane da ku da jan to in za ku iya mutum ya zarce ya samu gungudu wato ya buya ba dan adam yana buya ba to ku tsere ya ce ba za ku tsere ba sai dai da hujja hujja shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah to shi ke nan in haka yi to nan wahala ta yi wahala sai a je gun annabi ibrahim a ce annabi ibrahim kai ne badadin allah sai wannan ya yi tsayo wata a lokacin mafa wahalar tsayuwan har mutum yana son ma da ya ta mai wutar ne ma ya shiga wuta ya fi masa Allah ka sa mu kada mu ga wahalar tsayuwan nan kamar na ceto wajen ubangijinmu sai ce wannan ba matsayi na ba ne na taɓa faɗin kalma uku saboda haka ina tsoro ku je wajen annabi Musa idan an tafi wajen annabi Musa karfi mun nema mana ceto mana a raba hukunci kowa ma ya tafi gunda ta tafi to annabi Musa sai ya ce na kashe bakin ɗin saboda haka wannan sai ku tafi a oho sai annabi ya ce su zo wajen annabi Nuhu annabi nuhu sai ce annabi musa annabi musa ya ce ku je wajen annabi isa sai annabi isa ya ce wannan ba matsayina ba ne ku je wajen annabi muhammadu to sai a zo sai a samu annabi sai a ce masa ya manzo Allah ka nema mana ceto wajen ubangijinku wannan tsayuwa ya tsayuwa lokacin rana an kawo ta kusa kan mutane ta kai kayan yana tafasa kana jin tafasan kayi to annabi sallama sai ya tashi sai ya ce ana laha ana laha ni ne da wannan rana ni ne da wannan rana sai ya tashi sai ya je gidan al'arshi sai ya sujada idan ya yi sujada sai Allah ya ce yau wane ne yake sujada muhammadu na yau bayan su jira bane daga kanka roƙi abinda yake so a baka nemi ceto a baka ceto ce ce Allah al'umma na al'umma na to nan ne Allah zai ce ya ba da izinin a yi ceto ko kuma ya ba da izinin a hisabi kowa ya tafi gudansa to ce ranar da za a tsaye da annabi matsayi abin godiya na farko kenan to da wani ceton ma ceto biyu dai idan an gama hisabi yan wuta sun je wuta yan aljanna yan aljin je aljanna sai an gama komai an nitsu a cikin aljanna to Allah sai ya ce jibrilu ka je ka duba wani hali ne matsiyata daga cikin al'umma annabi muhammadu ba su cire ciki wato wanda ban samu sun ji ajiyar na faru ba sai jibrilu sai ya sauko sai ya zo wutan jahannama sai ya gansu su ma sai su ganshi su ganshi da haske ba irin yadda suka da saba da malakun azaba ba baki shi kenan sai su ce wani bawan Allah ne mai haske haka sai a ce musu jibrilu ne a dama zai zo da ce ma mala'ikan wutan jahannaman ka buɗe wutan jahannaman gani to sai ya gansu to idan sun gansu sai su yi kuka su ce wani bawan Allah ne wannan sai a ce musu jibrilu ne sai su yi kuka da su sai shi ne da wanda yake zuwa da wahayi wajen annabi mu jibrilu ba je ka ka ce ma annabi muhammadu ga mu siyanmu ya kawo mu cikin wuta allah sauki jibrilu sai ya koma ga ubangijinsa ya ce na ga matsiyata daga cikin al'umman annabi muhammadu suna cikin wahala wuta ba ta ci fuskarsu ba gun sujadar na wuta ba ta kama kuma fuskarsu bai bagi ba idansu ma ba yi ja irin na yan wuta ba sai ce to me suke so sai ce sun ce in je in gaida sun ce je in gaida annabinsu muhammadu kuma ce masa ga hali da suke ciki sai ce masa kaje sai jibrilu ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi sallama a cikin lemansa leman tana da kofa dubu ne akwai jama'a cike sai annabi ya tashi ya ce masa jibrilu me ya kawo ka sai ce na zo ne yi sanin maka da aikan matsayasa daga cikin al'umma sun ce a kai wuta ta kona su allah kiyaye sun ce a kai maka wuta ta kona su sha annabe tashi daga wannan lema sai ce su tafi da jibrilu in an je sai a ce abudu sai ya gantu in sun ga annan sai su tsanar da kuka su ce ya annabi da abubuwan da tsayen mu ta kawo mu wuta ta kona fatan to nan kuma annabi sai ya koma ya su da daga Allah ne mice to sai a ce musa je ya ceci duk al'ummansa da suka yi jikin jahannama a fitar da su a sasu aljanna wannan ne annabi da ya zo a fidda su dukkansu in dai al'umma annabi muhammadu ne saboda haka wa rahmatullahi ta'ala ta'ala ammati kullum ne imani kan raman Allah ta game dukkan mutum wanda yake da imani kamar kwayan zarra komayya saboda haka Allah ka ba mu imani Allah ka sa a ceton farko a cece mu don albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kenan wayannan su ne za a je a kai su ma'ul hayati su yi wanka sai su yi haske amma a goshin su akwai jahannami yuna yan jahannama to su yana su su su nan ne don samu ceto na biyu amma Allah ka sa ceton farko mu samu kuma Allah ma ka sa kafin ceton da zai a yi na tsaye nan Allah ka cece mu muje sadakin annabi sai da za a yi sai da daura aure ne a yi sadakin annabi sadaki kam ana bayarwa wani fadin an ce annabi ya taɓa ce ma wani ya yi aure ya ce bayi da abin aure bayi da abin da sadaki ya je annabi mata ne ta zautar ce ma annabi salama ya aure ta annabi shi kuma lokacin bayi bukatar Allah kuma dama ya ce daga matan sannan wanda ya to ba halatta masa wasu mata ba to sai matan ta zauna sai wani ya ce annabi in ba ka son ta kama in aure ta mana ya ce to ka aure ta nemo sadaki ya ce shi ba da zaki ya ce ka je ba ka da wani dangi ne su samu maka zaki ya zaga ya zaga ya dawo ya ce shi bai samu da sadaki ba to sai annabi ya ce to me kake da shi na karatun alkur'ani ya ce ina da sura kaza da kaza da kaza ya ce to ka je ka koyar mata wannan shi ne sadakinta to amma wannan mu'jiza ne na annabi mu ba mu da izinin mu sai mutum sadaki amma sadaki ana yin sadaki da kudi ne ko kuma kayan amfani kai ko kuma in ma ba da shi in matan matan na da wani aiki da za ka je ka mata kudin da ya kai da sadaki sai ka yi amma shi salatin annabi kan a daura aure yake da shi annabi muhammadu sallama annabi ya jama kai lokacin da aka ce zai yi aure da shi da da shi da da hawawu aka ce ya ba ta zaki ya ce to allah mai zan ba ta zaki shi keɓanta sannan aka ce kai salati ma annabi goma wani faɗin ya ce ishirin wani faɗin ma ya ce salati uku ya yi to shi ne shi ya yi sadaki da salatin annabi amma kai sai sadakin sai ka samu wani abun da za a umfana to shi ne za ka yi to
sai da shi asalamu alaikum ma'ana amana takaitaccen bayani a kan azumin goma na farko da na da shirin na biyu da kuma azumin ƙarshe wani ne na rahama da na fara yan sauri ya ce tambayar da yake yi a ya ce a azumin wata ramadan goma na farko wanne ne ake samun rahama ne da kuma wanne ne da shirin da talatin akan gafarta mutum za gafarta mutane a goma farko za a ji tausayinsu a goma na tsakiya kuma za a yanta su a goma na ƙarshe wanda za mu shiga wannan Allah yanta mu Allah warware masa Allah ya sa iya biya don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kowane ce mana tana iya jin guda hudu na kyarwa mana samun addu'a a nasa a biyan kudin da aka saya ta amin allah biya sai kuma Allah sauwaje a biya shi tambayar zambe biyu kuma ya ce yana roƙon malam ne a masa addu'a ko kuɗaɗen sa da suka makale a hannun gwamnati yake neman a sa shi addu'a da a sa ya samu hankinsa fa Allah warware masa Allah sa su biya shi don albarkar nabi musamman sashen lafiyarsa suna neman addu'a da ba su lafiyarsa ta amin salati goma ga assalamu alaikum Mhm, wannan tambaya ne kan hanyoyi na jasa mhm.
muna tsara ne a sarin ko a wajen aiki ko a kasuwa ko a wani haɗakan nan abokin hakan da kirkin sai ya ci ba musu biyuwar ko haka ka yi alwala mhm, sai ya zomi ka wasu haka sai ka ba shi ko kai su mhm, haka kana da haka kuma alwala kanan ya karye bai kare ba shi amince maka kafiri najasa ne ka hisi a ma'anawi a ma'ana shi najasa ne duk gun da yake amma ba ba najasa irin wanda ake gari kaman bayan gida ko bayan gari ba saboda haka in ya taɓa jikinka kana da lura bai kai da ni ba Mhm. amma a ma'ana shi kafiri najasa ne الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu Allah gafarta ma iyayensu Allah gafarta wa malamanmu Allah gafarta wa malamansu Allah shirya da mu Allah ya ba mu lafiya Allah shirya da mu Allah shirya mana jama'a mu Allah shirya mana iyalanmu don albarka Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abun damuwa Allah ya kiyaye mu da shi dukkan abin da muke neman alheri Allah ya ba mu don albarka alkur'ani Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa ma fil ardi min dhalladhi yashfa'u illa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي Allah gafarta mana Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye gidajen mu Allah kiyaye mu kanmu Allah kiyaye mana iyalan mu Allah kiyaye mana matayen mu Allah kiyaye mana abin da ya mallakar mana Allah kiyaye mana abin da zai mallakar mana don albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam tumun da suke abkon nan Allah ya sauke su Allah ka kare mu Allah ka kare mana jama'an mu Allah ka kare musulmai duk gunda suke Allah fitilun da suke abkuwa Allah ya sauke cutakun nan da suka ake faɗi na korona Allah ya sauke shi wa musulmai Allah kare musulmai da su Allah kiyaye mu bismillah ar-rahman ar-rahim inna ma'al usri yusra wa ila rabbika farghab Allah ka mana lutfi Allah ka samu sauki cikin al'amuri Allah ba mu biyan bukatu abinda muke nema Allah ka sauke mana Allah ka ba mu da wuya da wahala a duniya da lahira ‘ya'yan musulmai abinda suke nema na ilimi addini da ilimin zamani da sana'o'i da za su waye da su Allah ka musu buɗe a kan Allah ka raba mu da wahala don albarka na bisan sarari ina zanna fi na mutum gabin gwamnati Allah ka albarkace mu Allah ka samu wannan taro namu ya zama mai albarka duk wanda ya halarce shi don albarkan ƙur'ani Allah ya masa albarka Allah ya sa mu kanmu mu zama masu albarka Allah ka sa albarka a ƙasanmu Allah ka turo albarka a garinmu Allah ka turo albarka a ungoyinmu Amin.
Allah ka turo albarka a gidajenmu Amin.
Allah ka sa albarka a hannunmu Amin.
Allah sa mu zama masu albarka Amin.
don albarka annabi don albarka alkur'ani Amin.
اللهم أنت مرتنا بدعائك وتنا بجوابتك فقد دعونا كما أمرتنا فأجبنا كما آمين.
أمرتنا يا ذي الجلال والإكرام Amin. Amin.
إنك لا تولي من آمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Amin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط Amin.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين